أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar lahadi ne 25 ga watan zulqada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1445 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu Allah cikin kaddarawar shi ya ba mu dama dai mun samu falala ta ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka muna fatan Allah ya sa duk abin da zamu faɗa mu faɗi daidai ya kuma dai santar da mu kuskure in mun yi Allah ya gafarta mana muna dai cikin wannan sura mai albarka suratul zumar suratul zumar inda mun yada zango aya ta 40 da takwas yau zamu tashi insha Allah nan ne ko aya ta 53 zamu tashi 53 na'am mun tsaya aya ta 52 yau zamu tashi 55 a cikin suratul zumar aya ta 53 yau insha Allah zamu tashi muna fatan Allah ya sa mu dace babu shakka jerin ayoyi da suka gabata ubangiji tabaraka wata'ala ya ainihin karantar da mu makomar azzalumai a ranar tashin alkiyama wanda ma kowannensu zai yi guri ina ma mallaka shi ne arzikin da ke ban ƙasa gaba ɗaya ya tattaro ya samu kwatankwacin salinki biyu ya nemi allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama a fanshe shi daga azabar allah kuma allah ya ce ba zai karɓa ba da haka sai ya tabbata ko ya bayyana a gare su abinda suka aikata na miyagun ayyukansu na shirka ga Allah da kafirci da sauransu haka kuma da abinda suka yi izgili na addini na irin sakamako da ake faɗi na idan sun yi ayyukan alkhairi akwai aljanna idan sun saba ma Allah sun mutu akan saban akwai azabar Allah to sai ya tabbata a gare su haka abinda muke fata shine Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi dan adam musamman musulmi ubangiji ta'ala yana kaunarsa Allah yana son ƴaƴan annabi Adam domin halitta ce zababbiya a gurin Allah da musulman da kafiran da kowa da kowa Allah yana kaunar mu shi yasa ya sa mana hanyoyi na tuba da koma zuwa gare shi yayi kuma alƙawarin yin rahama da jin kai da gafara daga kowane irin laifin da mai laifi yake aikatawa muddin ya tuba yasa wannan aya da zamu tashi akan ta yau tana daga cikin aya mafi bishara ga ƴaƴan annabi adam a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah mu da yakin sarki ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم wannan aya mai girma tana kiran kafirai da dukkan waɗanda suke masu sabo zuwa ga tuba da komawa zuwa ga Allah ayar kuma tana bada labarin cewa shi Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubi duka duk irin laifin da bawa yayi tsakanin shi da ubangijin shi muddin bai yi dafara ba idan ya tuba Allah madaukakin sarki zai yahi mishi kowane irin laifi ne almahim dai a samu ka tuba ka yi nadama kuma ka koma zuwa ga Allah wajen wanke mummunan ayyukan naka da kyaukyawa shine Allah ya ce kulka gaya musu ya ibadi ya ku bayina alladhina asrafu ala anfusihim wanda suka tabka banna a rayuwarsu Allah yana magana da wanda suka yi asarar rayuwa da yawan saba ma Allah ko da kafirci ko da yin shirka ga Allah yanzu da su Allah yake magana ba wanda ba sa laihin ba masu laihin yanzu Allah yana magana da dukkan waɗanda suke aikata laifi ne ko ma wani iri ne Allah ya ce a gaya musu su shawurminsu la ta kana tumin rahmatullah kada su ɗebe kauna daga jinkan Allah kada su ɗebe tsammani daga rahaman Allah domin babu wani mutum a duniya da zai wa Allah sabo ya kuma yarda cewa lalle akwai Allah da ya halitta shi kuma wannan saban baya so in dai zai tuba ya bar lahin face sai Allah ya gafarta mai kuma ya maida mashi zunubin ma ya zama tolada ne shi ne Allah ya ce a gaya wa masu banna wanda suka asarar rayuwa suka ɓata lokacinsu akan saban Allah Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe kabna daga samun rahmar Allah da jin kan Allah abinda ake so ne kawai su tuba su koma zuwa ga Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a domin Allah madaukakin sarki shi yana yafi zunubi gaba ɗaya ne yana gafarta laifi gaba ɗaya in dai mai laifin ya tuba ya kuma zuwa ga Allah to Allah yana gafarta masa innahu shi ubangiji tabaraka wataala huwa al-ghafur shine mai yawan gafara ga bayinsa waɗanda suke masu laifi a lokacin da suka bar laifin ar-rahim kuma Allah bai jin kai ne ga waɗanda suke mu'mini Allah ka samu daga cikin bayinka mu'mini sai Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adabu thumma la tunsarun bayan wannan ayar ta kwadaitar da masu shirka da kafirci da saban Allah sannan kuma ta jayo hankalinmu zuwa ga tuba zuwa ga Allah sai Allah ya ƙara cewa annibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin al'inaba shine idan mutum yana laifi sai ya bari kuma sai ya dara sani kuma sai ya koma zuwa ga ayyukan alheri sabanin irin aikin da yake aka tawarta wanda ba na alheri ba shine inaba to shine Allah ce bayan tuba wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama zuwa ga Allah ku maika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala min qabla an yatiyakum al'azabu tun gabanin azaba bata zo muku ba summa la tunsarun a yayin da azaba ta zo a lokacin nan ba ku da mataimaki azabar Allah a ran duniya ne kake iya samun sarari shi ma ba wani ne zai agaza maka ba tuba ne za ka yi in har azabar ta zo maka sakamakon laifi to sai Allah madaukakin sarki ya dauke ta kamar yadda ya jarrabi mutanen Annabi Yunus alaihi salam sun saba ma Allah an aiko masa annabi ya musu wa'azi sai ya karyata sai Allah san kuma su da bala'i da azaba amma da suka koma suka yi imani da Allah sai Allah ta'ala ke cewa walaula فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا Mhm.
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا Mhm.
ومتعناهم إلى حين wayannan mutanen da Allah yake ba mu labari mutanen annabin Allah Yunus alaihi salam Allah ya aiko musu manzo shine annabi Yunus ya musu wa'azi musu yarda ba musu imani ba amma lokacin da bala'i ya ce musu Allah ya sauka musu da azaba gaba ɗaya su suka tattaru mazansu da mata yara da manya shugabanni da mabiya masu kuɗi da talakawa su suka yi imani sai Allah ke ta falaula babu wata kai ka ce babu wata alƙarya a duniya wanda ta yi imani da Allah a lokacin da ta sha wuya kun fara faha imanuha kuma imanin nata take yanke mata amfani tun a duniya illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus me ya faru ga mutanen annabi Yunus Allah ce lamma amanu kashafna anhumul azab al khidi yayin da suka yi imani suka koma zuwa ga Allah suka tuba kai tsaye sai muka yayi musu wannan azabar ta kaskanci ashe azabar Allah a duniya ma ba wani bane yake iya taimakon ka tuba ne zaka yi koma zuwa ga Allah sai shi Allah ya yaye maka amma in ya riga ya sa maka ita wallahi sai shi idan Allah ya jarabe ka da wani rashin lafiya a duniya ba mai baka lafiya a jarabe ka da ciwon yatsa misali ko ciwon haƙori ya zambilla kaga za ka ga duk duniya kowa sai dai ya ce maka sannu ya yi addu'a amma wanda zai cire wannan ciwon daga jikinka gaji babu shi babu bakin likita kawai zai yi nashi ƙoƙarin ya ce ka sha kaza shawarar da sayi shawarar da marece ko a yi maka allura idan an yi saukin zai zo a'a sai in mai saukin ya bada shi sa azabar Allah ba wanda yake iya taimakon ka yayi maka ita sai shi Allah hanyar samun yayewa daga azabar Allah a duniya shine tuba zuwa ga Allah kamar da mutanen Annabi Yunus suka yi lamma amanu ka shafna anhum al'azab da kidi yayin da suka yi imani kawai sai aka yaye musu wannan azaba ta kaskanci a wannan rayuwar ta duniya dai an raba su da ita Allah ya ce kai wa matta'anahum ilahin sai muka ba su ma jin daɗi jin daɗi muka ba su har zuwa ƙarshen lokacinsu a ce ɗan adam yana samun sakamako guda biyu a lokacin da ya koma zuwa ga Allah Allah ya yayi masa azaba kuma ya ba shi jin daɗi a rayuwarsa har ya koma zuwa ga Allah duk wannan sakamakon ana samun shi ga mutumin da ya tuba daga laifi ya ƙara imani da Allah ya kuma kyautata ibada shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala yasa Allah madaukakin sarki ya ce to kuma ku koma zuwa ga Allah kuma ya wuya zuwa ga Allah tun gabanin azabar Allah ba ta zo muku ba a yayin da in ta zo kin sun malatun saruna ba wanda zai kama ku agaji da taimako ya raba ku da wannan azabar sai shi ubangiji tabaraka wataala balle azabar lahira Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce wattabi'u
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم Mhm.
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا yanzu تشعرون ubangiji ta'ala ya ce wattabi'u yanzu bayan komawa zuwa ga Allah me ake so da ku shine ku bi wattabi'u ku bi a hasana ma unzila ilaykum mafi kyawu daga abin da aka saukar muku min rabbikum daga ubangiji ku shine alqur'ani alqur'ani da abin da ke cikin shi ai mai kyau ne ba babu da gurbi dan la ya ce ribatul min bayni yadayhi wala min kalbi babu magana banza a cikin alqur'ani alqur'ani dukkan shi a hasana ne ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine alqur'ani yafi kowane tsari kyau yafi tsarin gidanku kyau yafi tsarin al'adarku kyau yafi tsarin ƙabilarku kyau yafi abin da ake aikata duk wani tsarin da zai zo a cikin alqur'ani to yafi kowane tsarin da dan adam zai amfani da shi kyawu a cikin rayuwa kuma idan ka bishi zaka ji daɗi zaka samu mutunci zaka samu matsayi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shine Allah yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum kuma mafi kyawun abin da aka sauka muku min rabbikum daga ubangijin ku shine alqur'ani duk wannan kashe din da Allah yake mana mu ba alqur'ani mu koma zuwa ga Allah yana yi ne saboda me mun qabla an yati yakumul azabu baktatan hakan za ku yi shi ne tun gabanin azaba ba ta zo muku ba kwatsam domin azabar Allah tana zuwa mutum ne kwatsam ba tare da ya shirya ba lokacin da Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarka ai ba lokaci ne wanda aka maka sha- ake maka shawara ba ita mutuwa ba ta shawara lallabawa take ta shiga cikin ciki ma ta samu dan ciki ta tafi da shi ba tare da uwar ta sani ba ba ta barin ko mai shan nono yana cinye da mahaifiyar shi mahaifiyar zo ta yi gaba da shi ba tare da ya sani ba za ta zo ta ɗauki shugaban ƙasa a lokacin da gardakwar kishi suna tsaron shi sai mutuwa ta ɗauke shi ba tare da sun sani ba za ta ɗauki alhaji ga dukiya ga kuɗi ga fadawa wayanda suke yan kare kashi amma sai Allah ya sa mutuwa ta ɗauke shi ba tare da su sun sani ba to shi yasa Allah madaukakin sarki idan ya karɓi rayuwarka a cikin mummunan hali ba abin da zaka fara cin karo da shi illa azabar Allah shi yasa Allah yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum kuma mafi kyawun abin da aka saukar muku daga ubangijinku wannan abin Allah yana gaya muku ne min kabla an yata kuma azabu baktatan tun gabanin azabar Allah bata zo muku ba kwazam wa antum la tashurun ku a lokacin da azabar Allah za ta zo muku ba tare da kun sani bane a lokacin da azabar ta zo muku kwazam ku ba ku san ba lokacin zuwan ta ba sai dai in kun samu kanku a ciki dukkan mutumin da ya ga ya koma zuwa ga Allah he da ya samu kanshi ne a lokacin da mala'ika ya sallama mai ba tare da ya shirya ba ba wanda ya taba shirya mutuwa sai ɗaiɗaikun mutane wanda kaga mutum kawai shi mutuwa yake jira ya shirya baya fargaba ya sallama kawai ko yanzu mutuwa ta zo dan kadan zaka samu duk yanda mutum ya kai a lokacin da zai bar duniya zaka yana shawal ina ma dai a bar shi dan kara Allah ya sa mu cika da imani sai Allah ya ce أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله
Mm.
وإن كنت sannan لمن sai Allah ya الساخرين
kara cewa adibu ila rabbikum wa aslimu lahu wattabi'u asna ma unzila ilaykum ku koma zuwa ga Allah sannan ku tuba zuwa ga Allah ku mafi kyawun abin da aka saukar muku daga Allah an taqulu nafsun dan kar aje wata rana ita mai rai ko shi mutum a wayi gari yana ta ya hasarata ya kai tona ya tabe wata me yasa zai ce ya kai tashi ya tuna mi alama farautu abin da ya sakaki a rayuwa ga ayyukan alheri birjik yana damar aikata bai aikata ba lokacin da ya kamata ka tashi ka yi sallar nafila ba ka tashi ka yi ba lokacin da ya kamata ka bada abin da ya zama wajibi a kanka ba ka bada ba lokacin da ya kamata ka yi asibifari ba ka yi ba lokacin da ya kamata ka yi halala ba ka yi ba duk waɗannan abubuwan za su zuwa mutum a wata rana ya yi tunani shi yasa Allah yake cewa ku koma zuwa ga Allah tun gabanin wata rana mutum bai ce ba ya hasarata alama farautu fi jambillah ya kai tona akan abin da nayi sakaki nayi kiwiya ma'ana ban kula ba a cikin jaribin da'a zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda inda nayi shi Allah ta'ala zai bada lada inda nayi shi da Allah zai rada ni inda nayi shi da Allah ya gafarta min zunubi na Allah ya ce wa in kuntu la minas sakirin ko kuma kaji mutum yana cewa ko da yake ma da shi ya kasance yana daga cikin masu izgili domin akwai wanda ba su yarda da tashin alkiyama ba har so kuma zuwa ga Allah idan yi magana lahira ma dariya suke izgili ma suke ga masu imani shi yasa mutum zai yi nadama ya ce ya kai tun shi akan sakakin da yi a janibin da'a zuwa ga Allah madaukakin sarki duk da makila ya kasance a rayuwar tashi ta duniya ya daga cikin masu izgili da ayoyin Allah sai Allah ya ce أو تقول أن الله هداني لكنت من المتقين Allah madaukakin sarki ya ce ku koma zuwa ga ubangijin ku mai kauya zuwa ga Allah tun gabanin ko mutum bai samu kanshi a wani lokacin da zai rike cewa ba au taqulu law anna Allah hadani kadi mutum yana cewa inda Allah ya shiryar da ni a duniya nayi da'a zuwa gare shi na bi sakon da ya aiko manzanni da shi la kuntu minal muttaqin da na kasance daga cikin masu takawa takawa ita ce babban diflam wanda dan adam yake iya mallaka ya shiga aljanna duk wanda ya ce gaban Allah ranar tashin alkiyama bai samu kanshi a cikin almuttaqin ba masu tsoron Allah masu takawa babu shakka ya tabe yayi asara shi yasa ba wanda za ga ya tsira ranar tashin alkiyama sai wanda yake da tsoron Allah shi yasa Allah ce au taqula ko kadi mutun yana fadi law anna Allah hadani da dai Allah ya shiryar da ni in ji shi la kuntu minal muttaqin da na kasance daga cikin wayancan masu tsoron Allah domin me ya ga masu tsoron Allah Allah ya tsiratar da su daga kowane irin nau'in azaba da kowane irin mummunan hali da kowane irin bala'i Allah ta'ala ya musu alƙawarin samu da bota da gidan aljanna shi yasa zai yi guri shi ma zama daga cikin su ashe wannan tun anan duniya ne ya kamata mutum ya yi kokari ya zama daga cikin masu tsoron Allah sai Allah ya ce أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين au ko kuma mutum idan ya sake ya sake a nan duniya bai tuba ba zuwa ga Allah bai koma zuwa ga Allah ba bai sallama wa Allah ba au taqulu kaji yana fadi hina taral azaba yayin da yaga azabar Allah gadan gadan dan wallahi baka taba ganin abu mai firkitarwa abu mai ban tsoro ba kamar abin da zai kasance a ranar tashin alkiyama lokacin da Allah zai zo waje a yau mai zimbi jahannam Allah zai zo da wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mala'iku suna rike da ita a jikin wutar jahannama an sa mata burki ko ragama ko lizami dubu so dubu saba'in mala'iku suna rike da ita amma da haka tana kuce musu tana janyo waɗansu daga cikin bayan Allah tana hal- tana halaka su to shine Allah ce ko kaji mutum hidatul azaba yayin da yaga azabar Allah gadangadan a ranar tashin alkiyama yana gurin abin da Allah ba zai bashi ba yana neman abin da ba zai samu ba yana cewa law anna li karratan da za a ce Allah ya mallaka mini daidai kibtawar ido a mayar da ni duniya ka fa akuna minal muslimin wallahi da na tuba na zama daga cikin mutanen kirki ashe yanzu da ya kamata ka zama to mutumin kirki ba sai lokacin da ga azabar Allah ranar tashin alkiyama ba sai Allah ta'ala ce bala بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت
sai a من lokacin الكافرين Allah madaukakin sarki ya musu raddi Allah ce bala tabbas karja a cika ayati na aika maka ayoyi na ɗaya bayan ɗaya kuma an karanta maka an fassara maka kila kai ma ka gane su ka ma karanta da kanka amma fa kazzabta biha sai ka karyatar da ayoyin baka yi aiki da su ba wastakabarta kuma kai girman kai baka yi imani da Allah baka tuba zuwa ga Allah ba wannan yasa hukunta bil kafirin sai kasance daga cikin kafiri kenan Allah ya riga ya yanke hujja ga dukkan mutumin da ya ji ayoyin Allah ya ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai tu- bai tuba ya bar miyagun ayyuka ba sai ya tashi gaban Allah ya rika cewa law anna li karratan da za a ce Allah ya bada dama a mayar da ni da kibta wal ido da na kasance daga cikin mutanen kirki sai Allah ce tabbas na je maka na aika maka ayati ayoyina amma fa kazabta biya sai ya karyata su wastakabarta kuma kai girman kai wa kunta minal kafirin kuma ka kasance daga cikin masu masu kafirci ga Allah da haka babu wani a cikin rayuwar nan tamu face sai an nuna mashi gidaje da yake da shi guda biyu kowa na da gida biyu ɗaya gida a aljanna ɗaya gida a wuta kafirai suna da gida a aljanna suna da gida a wuta haka su ma 'yan aljanna kowanne yana da nashi rabo a gidan wuta da kuma a gidan aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ahadan nari yara maka duhu min aljanna kowanne dan dan wuta sai an juya huska shi an nuna mishi gidan da zai zauna a aljanna inda ya bi Allah fa yaqulu sai ce law anna Allah hadani da za a ce Allah ya shirye da ni na yi aikin kirki da na zamanto a wancan gidan wannan abin sai ya kara mashi bakin ciki da damuwa da kuma azaba sabuwa wa kullu aljanna kuma duk wanda yake cikin aljanna shi ma ya ramaka da huminan nar sai an nuna mai ga wani gida can a wuta wanda inda bai tuba ba bai bi Allah ba da can gurin yake sai ce laula annallahi hadani in ba dan Allah ya shirye da ni ba da na kasance a wancan gidan da haka wannan abin sai ya kara mashi godiyar ubangiji tabaraka wataala sai ya gode wa Allah shi yasa ake so kowane mutum ya yi kokari ya shiga cikin taitaye shi ya yi ayyukan alheri ya tuba zuwa ga Allah ya zama daga cikin mutanen kirki tun kafin ranar da za ta zo mutum ya riga cewa ina ma Allah ya maida shi duniya da ya kibta wa ido ya zama daga cikin mutanen kirki to anan da ya kamata mutum ya yi wa kanshi wannan karatun tarin su ya zama daga cikin mutanen kirki masu halaye na kware masu ayyukan alheri masu ba zuwa ga Allah masu koma zuwa ga Allah Allah ka samu daga cikin su sai Allah ya ce ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة Mm.
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ubangiji ta'ala dama ya gaya mana akwai wata rana yau mata fayyazu wujuhun wata suwadu wuju ranar za a sanya waɗansu huskoki su yi haske wasu huskokin kuma an kikalin su sun yi gawayi baki sun yi bakin irin sun turnuke to shi ne Allah ya ce wa yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama taral ladina kazabu ala allahi wujuhum muswada duk wanda sai kirkirawa Allah ƙarya kamar wanda suka ce Allah yana da da kamar yahudawa da kiristoci Allah zai bakanta musu huska saboda mai sun kirkira ma Allah ƙarya wa qalatul yahudu uzayr ibn allah قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله kaga yahudawa sun wa Allah ƙarya suka ce uzayr ibn allah uzayr dan Allah ne wa qalatul nasara su ma kiristoci suka ce ai isa dan Allah ne almasihu ibn allah Allah ce zalika qawluhu bi ذلك afwahi قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من to قبل wannan maganganu ne wanda suka faɗi a bakin su kawai da ƙarya shine Allah ta'ala ce akwai wata ranar da tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh wasu fuskokin za su yi fari fas shine fuskokin ahlus sunna wanda suka bi aqida ingantacciya wa taswadu wujuh wasu fuskokin kuma za su yi bakin kirin sune fuskokin kafirai da munafikai da fasikai sannan Allah ya ce a wannan ranar kuma taralladina kazabu ala Allah za ga wanda suka kirkira ƙarya suka dangana ma Allah yahudawa da kiristoci da masu bautar gumaka da masu wa Allah shirka su ma wajuhun muswada Allah ce huskokin za su yi bakin kirin saboda ƙarya da suka dangana ma Allah sai Allah ta'ala ya ce wannan alama ce ta cewa mako wasu wutar jahannama alaysa fi jahannama masawad lil mutakabbirin Allah ya ce yanzu bai kasance ba cikin gidan wutar jahannama shine makoma ga masu girman kai ba bala ya tabbata cewa Allah ya alƙawari dukkan wani mai girman kai makomashi wutar jahannama Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون yanzu Allah madaukakin sarki da ya tattaro waɗanda suke ma Allah ƙarya ya bada labarin makomarsu da siffofin za su tashi da shi da bakin huska da kuma makomarsu wutar jahannama da masu girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yana ta innal mutakabbirina yushruna yawmal qiyama za a tada duk masu girman kai ranar tashin alkiyama sun fi kowa kaskantaka a ranar tashin alkiyama duk wani abu wanda yake karami to zai zamanto shi ya fi su girma da ɗaukaka a wajen Allah saboda girman kansu kuma a shigar da su cikin kaso na wutar jahannama to shine Allah madaukakin sarki sai ya faɗi sakamakon mutanen kirki yace wa yanajil lahu alladhina taqaw amma Allah zai tsiratar da waɗanda suke masu takawa Allah ka samu daga cikin su wa yanajil lahu alladhina taqaw Allah ce za mu tsiratar da masu takawa bi mafazatihim da rabautar su da suka yi da babban rabo saboda sakamakon tsoron Allah su la yamassuhum su duk wani mummunan abu ba zai taba su ba ashe idan ka wayi gari a ranar tashin alkiyama kana daga cikin masu tsoron Allah to babu wani abin da yake mai bakanta rai wanda zai shafe ka sai farin ciki da murna da kuma bisharar samun gidan aljanna shine Allah ce la yamassuhum su babu wani mummunan abu da zai iya taba waɗanda suke masu tsoron Allah wala hum yahzanun Allah ta kun ba su da bakin ciki ba su da damuwa Allah ka samu daga cikin su sai Allah ya ce الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yake ba da labarin annahu khaliqul ashiya kullaha shine ya halarci dukkan komi da komi shine Allahu khaliqu kulli shay Allah shine ya halarci dukkan komi da abin da gani halitta Allah ne kuma Allah shi yake da mallakar abin wa huwa ala kulli shay'in wakil sannan Allah kuma shine wakili akan dukkan komi sai yace lahu maqalidus له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون bayan shi ne ya halarci komi da komi kuma yake wakilta kayansa sai ce lahu maqalidus samawati wal ardi mukullan samai wanda ake budewa arziki ya sabko iska ta sabko ruwan sama ya sabko Allah bai mallakawa kowa ba yau da Allah ya mallaka makullin albarka da ke sabka daga sama a hannun wata ƙasa ko a wasu mutane to da wasu sun shiga uku amma sai ce lahu maqalidus samawat al maqalid kamar da ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya faɗa shine al mafatih shine makullai wanda ake budewa arziki ya sabko iska ta sabko ruwan sama ya sabko albarka ta sabko Allah bai mallakawa kowa bai na hannun shi haka makullin kasai da za a ce akwai wani wanda aka mallakawa makullin kasa sai ya yarda in an yi shifka za ta fito ko in an yi ruwa ciyawa ta fito ko sai ya yarda za a tono ma'adanai daga karkashin kasa ko man fetur to da waɗansu mutane da sun sha wahala a duniya to sai Allah ya rike wannan abin a hannun shi yake ba wanda yake da mallaka in da ka tona kasa in ruwa kake nema za ka samu in gurin da ake samun diamond ne za ka samu in gurin da ake samun zinare ne za ka samu in gurin da ake samun me za ka samu saboda shi Allah shi yake da mallakal makullin abin da ke fitowa daga ƙarƙashin ƙasa na albarka haka wanda yake sama sai Allah ya ce walladina kafaru bi ayatillah lalle waɗanda suke kafirci da ayoyin Allah ulaika humul khasirun Allah ce waɗannan su ne wanda suka tabe su suka yi asara sai Allah ya ce قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون mm, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين dalilin saukar wannan ayar ibn abi hatim yake cewa da sauran malaman tafsiri abdullahi dan abbas ya ce wani lokaci mushrikai ne suka zo saboda jahilcinsu suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ta shirka suka ce ya zo ya bautawa allolin da suke bautawa tare da su su ma za su koma su bautawa allolin shi shekara guda mana haɗu a yi shirka shekara guda su ma za su ajiye shirka su koma a yi ta bautar Allah shi ɗaya a shekara guda wanda dalilin da wannan Allah ya saukar da sura gaba in ce suratul kafir kul ya ayyuhal kafirun to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da raddi zuwa ga wayannan kafare a wannan da'awa ta su ta jahilci da kafirci Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad afa ghayrallahi ta'amuruni a'bud yanzu wani Allah ne kuke umarni na an bautawa ayyuhal jahilun ya ku wadanda kuke jahilai wala kad uhiya ilayka Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah haqiqa mun maka wahayi mun saukar maka da wahayi wa ilal ladina min qablika sannan mun saukar da irin waɗannan wahayin ga annabawa da suka gabace ka menene Allah ya saukar shine wannan magana la in ashrakata in halka kuskura kai shirka ga Allah annabi ake gayawa la yahbatanna amalaka duk abin da ka aikata na alheri zamu kwata shi wannan shine attamna tsakuwa domin ayata tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam a jahiliya ba bai shirka ba da suwa ake da mu ake Allah ya ce a manzalar su a matsayin shi na khairu khalqillah sahibul hidaya mun aiko sako zuwa gare ka har ma al'umma da ta gabace ka annabawan da suka zo kafin ka mun gaya musu me maganar la in ashrakata in halka kuskura kai shirka da mu inji Allah ko so daya to la habtanna amalaka aikin da kai na alheri gaba ɗaya kai watsi da shi Allah zai bata shi ashe ba abin da yake watsar da aikin dan adam kamar yi ma Allah shirka ko shekara nawa kai kana ibada baka taba saban Allah ba da dai ka kuskura kaiwa Allah shirka duk wani aikin ka na alheri daga nan babu shi Allah yayi watsi da shi Allah karba mu da shirka yasa nan daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam kullum manzo Allah yana wannan addu'a ya Allah ina neman tsari gare ka ta ce nayi shirka da kai akan na sani sannan ina neman gafararka akan abin da na shirka tare da kai ba tare da na sani ba wala duk yadda za ka yi a duniya in ka sami yadda za ka yi to ka mutu ba tare da kawo Allah shirka ba alkawarin da ke tsakanin bawa da mahalicin shi kwana ɗaya ne shi ne ka bauta mai ba tare da kayan shirka da shi ba shi kuma zai shiga da kai aljanna amma idan aka wayi gari mutum yana wa Allah shirka to wallahi ba shi da garanti dukkan ibadar da yake aikin banza ke domin Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun aiko wata magana mai girma zuwa gare ka kai ba kai kade ba wa ilal ladina min qablika har annabawan da suka gabace ka mun gaya musu la in ashrakata in halka kuskura kai yarda kai ma Allah shirka la yabtanna amaluka duk aikin da kake da shi a wajen Allah na kware to Allah ya bata shi daga ran da mutum ya yi tsahi ya yi wa Allah shirka a kan ya sani daga ran nan duk wani aikin da ya aikata a rayuwar na da heri duk Allah maɗaukakin sarki ya yi watsi da shi azuminka babu sallarka babu hajjinka babu zumuncinka babu duk wani abin da ake wa ɗan adam sakamako na lada a wajen Allah ranar da ya riga wa Allah shirka to wannan aikin nashi babu shi baka sani ba kuma ran da kawa Allah shirka ko ran ne rayuwarka take karewa horar da za ka koma zuwa ga Allah shi yasa duk wani laifi da ka sani a duniya yana da sauki ba ba shirka ga Allah ba saboda idan ka mutu kana ma Allah shirka to duk wani aikin alherin da kai baya amfanin ka makomar ka wuta ce amma duk saban Allah da kake wa Allah in dai ka mutu baka awa Allah shirka akwai tsammanin a maka azaba daidai laifin da kai kuma a saka aljanna amma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yaghfiru an yushraka bi Allah baya yahewa mutumin da ya mutu yana ma Allah shirka duk wani laifin da mutum yake a duniya in dai mutu baya shirka ga Allah akwai tsammanin Allah yahi banda shirka amma in ka mutu kana wa Allah shirka ko mun musuluncin ka wallahi Allah bai yahi maka duk abin da kai Allah bai yahi maka wai gafir ma dun zalika liman yasha Allah yana yahiwa bawan shi ne wani laifi kuma da bayan shirka amma shi ma ga wanda ya so innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar yanzu kaga a wannan ayar sai Allah ya mana gwari-gwari ya fito da magana a fili innahu man yushriki billah yadda sha'anin Allah yake shine duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka sai Allah ya ce ku saurara ku ji faqad harama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mai shiga aljanna to Allah ya hana maka shiga aljanna wa zai saka wa zai saka aljannar da Allah ya haramta maka ita babu innahu man yushriku billah duk wanda ya mutu bai tuba ba yana shirka ga Allah ko mai ya aiwatar a duniya Allah ce baka da harama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mai shiga aljanna ko ba a kyale shi nan ba wa ma'awahun nar makomar sama wuta ya zabilla sai Allah ce umarul zalimin min ansar baka samun mai ka gudunmuwa ga wanda suke masu zaluncin kansu ga shirka zuwa ga Allah Allah ya tsare mu shi yasa Allah madaukakin sarki ya gishe daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hakikan mun yi wahayi zuwa gare ka da kuma waɗanda sai gabace ka la'in asharakata idan kuka kuskura kuka yi shirka ga Allah in kai shirka ga Allah ya kai ya rasulullah duk aikin da ka aikata tsakaninka da mu inji Allah aikin ya ɓaci baka da lada a wajen Allah kuma wala takunanna minal khasirin za a kasance daga cikin masu tabewa da hasara ai wannan aya tana tsorotar da mu al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kafin a sauka mai da wahayi ba baya shirka ga Allah kun bai daga cikin waɗanda Allah ya kaddara masu asara Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ce balillah balillah fa'budu
Allah ta ce bal lalle ga ya musu ba haka sha'anin yake ba Allahu fa'bud Allah shi kadai ne abin bauta ba abotar kowa sai Allah duk wani nau'in abin da ibada ne to ba wani sai ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai sannan idan ka bauta ma Allah shi kadai sai ka kara da godiya ga Allah wa kun mina shakirin ka kasance daga cikin masu wa Allah godiya domin godiyar Allah tana daga cikin babbar ibada wanda Allah madaukakin sarki yake yaban waɗansu daga cikin bayinsa irin su Annabi Dawud alaihi salam Allah yana yaba musu saboda mutane masu yawan godiya zuwa ga yake ta nauka na abdan shakura bawa ne mai yawan godiya zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ce balillah lalle ibada ga Allah kadai ake yi fa abudu ka bautawa Allah shi kadai sannan wa kun minash shakirin ka zama daga cikin masu godiya zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره فصلا حوصلا مي ko kun fassara ta gaskiya a wasu da ya ce ma kadar Allah haka kadar kadara ta riga fata haka muka ji daga kanu suna yi ko ke kadara ta riga fata ai da ma haka ne kaddara ce wa makadarullah haka kadari ai kaddara ta riga fata wannan ba fasara bace ai wannan tazin ne gizo ne wa makadarullah haka kadari bisa girmama Allah ba cancantar girmamawarsa subhanahu wataala a yadda suke shakka da waɗansu daga cikin sashe na ainihin siffa daga cikin siffofin Allah su kafirai da mashirikai ai ba su girmama Allah ba ne cancanta girmamawa wai da suke nasabta aihuwa zuwa ga ubangiji wa ma qadarullah haka qadrihi ba su girmama Allah ba cancantar girmamawa da ta dace da shi ne shi sa suke ce Allah na da Allah bai da da kun bai da bukatar da mu mutane muna muke bukatar aihuwa dan aihuwa idan mun yi muna samun agaji daga gare ta sannan masu wa Allah madaukakin sarki shirka su bauta wani kuma su bauta masa to ba su girmama Allah cancanta girmamawa ba inda sun girmama Allah cancanta girma ba za su bauta Allah ko su bauta wani sa Allah ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wannan kasar da muke kai gaba daya kasar ta daya da ta biyu da wanda muke kai har zuwa kasar ta bakwai dukkan su Allah ta'ala yace zai damke su ne damka kwara daya wasa mawatu mutuyatin biyaminihi sannan sammai har sama ta bakwai dukkansu abin nadewa ne a hannun ubangiji tabaraka wata'ala na dama a ranar tashin alkiyama subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wata'ala da kuma daukaka amma shi da kuma dangane da abin da mashirke suke danganta shi ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda bai dace da shi ba sai Allah ya ce wa nufikha bis-suri fa sa'iqa man bis-samawati wa man fil-ardi
mu labari daga haulun yau malkiyama wahalhalu da tashin hankali da za a shiga ranar tashin alkiyama kamar yadda allah maɗaukacin sarki ya ce wani fika fi suri akwai ranar za a yi busar ƙafu mala'ika ne za a bai umarni ya busa ƙafu wasu malamai sun ce wannan busa ce ta biyu akwai busa ta farko wadda duniya za ta harge tsaye gaba ɗaya wannan ana magana akan busa ta biyu allah ya ce wani fika fi suri ranar da Allah zai sanya mala'ika ya a cikin kaho ya busa a cikin kaho da an yi wannan busa fasa'iƙa man fi samawati wa man fil ardi da abin da ke cikin samai mai rai da abin da ke cikin ƙasa da abin da ke tsakanin su to zai mutu ba abin da zai saura in an yi wannan kusa illa man sha Allah sai abin da Allah ya so yana malamai suka ce hurul ayn wuldanun mukalladun wayannan dai wanda Allah ya tarda a gidan aljanna su kada sai saura amma duk wani mai rai zai mutu mala'iku ma za su mutu aljannu za su mutu mutane za su mutu hal mala'ikan da ke ɗaukar rai shi ma zai mutu ba wanda zai yi saura kowa da kowa zai mutu a wannan busa ta biyu sun ma nufika fiye ukura sai a yi busa ta biyu an ce idan aka yi wani busa bayan mutuwar wata za a fara ta da wanda zai busa ta biyu shine mala'ika sarafil da an yi ta wannan kowa mutuwa zai hashi yanzu za a sake ta da shi kuma a ce ya busa ya dauki kahon shi ya busa faizahun kiyamu yanzurun lokacin nan za ga kowa ya yi tashi ya tsaya yana jiran ya ga inda Allah zai dishi kowa ya tashi nan babu wani dagantakawa baka da dan'uwa lannan Allah ce fala asaba bainahum tsakanin mutane duk an yanke wata dangantaka baka da wani amini kowa ta kanshi yake annaba ma suna cewa nafsi nafsi ta kansu suke balle wani gama gari kowa jira yake ga wani irin hukunci zai fuskanta a wannan lokacin ne Allah ke cewa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wash shuhada'i wa qudiya bainahum وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون idan aka yi wannan busar kowa ya tashi washe da kasar arzubi nuna rabia ranar kasa za ta yi haske da hasken ubangijinta kalkumanci da cewa allah ya naɗe wannan kasar da muke kai a cikin aya ta baya allah maɗaukakin sarki ya ce ran nan kasa da sama gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki ya naɗe su wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah kasa gaba ɗaya allah ya jimke ta a hannun shi sama allah ya naɗe ta a hannun shi wa ashraqatul ardu Allah zai haskaka kasa ashe wata kasa ce za ka a shimfida wanda ba ya saban Allah akan ta ba ba zubar da jini akan ta ba ba ya shirka akan ta ba kasar za ta zama irin wata kasa ce mai haske da hasken ubangiji ranar tashin alkiyama kenan ranar ba sai ka tambaye yau wata rana bace kasa a nan duniya wata rana sai ka mance yau ladi ce ko to ranar kowa bai mance wata rana shi wa wuji alkitab sai a zo a azalin littafi ma'ana kowa a danka mai littafinsa a hannu littafin aikin da ka aikata a duniya gaba ɗaya kaf a rubuce gashi a hannunka abinda kika yi na yau yana hannunki a rubuce na gobe na hannunki na jiya gaba ɗaya rayuwar da kika yi a duniya ga ta a rubuce kaf Allah yana jira ki fito ki karanta littafin ki ki yi bayani ina waudi alkitab waje abin nabiyin rannan za a zo da annabawa a zo a tsayar da annabawa a kirawo waɗanda aka aika su zuwa gare su a tambaye su an aiko muku manzo su abu ba wannan annabin da ya zo ma da arabi bashirin wala nazir ba wani mai galgadi da ya zo mana wa'azi har mu ga rayuwar mu Allah ta bakar da akun bashirin wa nazir a'a mun aika muku mai galgadi mai wa'azi lokacin da walan sallallahu alaihi wasallam alaihim walan sallallahu mursalin a tambayi wanda aka aika a tambayi wanda aka aiko shine Allah ce wa shuhada sannan za a kirawo masu ba da shaida wa qudiya bainahum Allah zai yi hukunci tsakanin mutane bilhaki hukunci na gaskiya wa hum la zalamun babu wanda za a zalunta shi yasa ran lahira marhala marhala ce eh wannan wani lokacin ku ganku a wani yanayin wani lokacin ku ganku a wani yanayin ka Allah ta'ala ya kai mu sa'a to shine Allah yake gama magana yake ce a wannan ranar wa wufiyat kullu nafsin ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون yanzu karshen magana da Allah ya ce idan aka tashi a wannan rana sakamakon da Allah yake so ya gaya mana shine wa wufiyat kullu nafsin za a cika kowane mai rai ma abilat abin da ya aikata shi yasa idan aka zo wani daga cikin magabata aka tamshi wani ya zage ka ya ci mutuncin ka ya ce ma kaza sai ce a ni na hana shi ya cika littafin shi da abin da ya ga dama ni na hana shi ya cika sikelin shi da abin da ya ga dama dan duk abin da mutum ya aikata kan shi ne ya aikata ba abinda ka faɗi wa wani shi ne a rubuta takardarka ka yi bayani a ranar tashin alkiyama shari ka mai kokariya idan shari ka yi mishi kana kallo za a ɗauko ladan da kake bukata a ƙara mashi a shi idan baka lada na ko zunubin shi a dora maka idan ka zalunce shi kuma ka dora wa kanka bala'i da musiba ne dan ranar wa ufiyat kullu nafsin za a cika kowane mai lumfashi kowane mutum ma amilat sakamakon abin da ya aikata ne a duniya shi za a cika mashi fa in kana khairan fa khairan alheri ka aikata gashi nan zaka ga alherin kuma gashi nan gabanka idan shari ka aikata za a gashi gashi gabanka Allah kuma ce huwa alamu shi Allah shine mafi sanin bima ya fa'aluna abinda mutane suke aikatawa ka san zaka iya aikata sharri ka ce alheri ne ko to shi Allah ya ba boye mishi shine mafi sanin abinda muke aikatawa zaka iya aikata alkhairi kuma mutane su taru gaba su ce abinda kai ba alheri bane sharri ne to tunda a wajen Allah alheri ne Allah huwa alamu shine mafi sani bi ma yafa'aluna abinda muke aikatawa Allah za mu aikata alkhairi abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana fa subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh